من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha uku ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyar hijira ta manzan tsira inda muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da talatin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da ashirin uku shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wa shaitan wallafar al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala idan ba a manta ba yan uwa wancan sati da ya gabata mun shiga cikin al-hisnu thani shine katanga ta biyu daga cikin tahsinat ضد السحر katangogi da malami alƙawarin kawo mana wanda insha Allah ta'ala idan muka yi riko da su za su kare mu daga shedani na aljanu da sihiri da tsafi da dabo da duk wani abin da zai iya cutar da mu insha Allah ta'ala mun ji na farko shine al-ikhlas na biyu kuma shine tahqiqul ubudiyyati lillahi wahdahu tabbatar da bauta ga Allah maɗaukakin sarki mun tsaya ne a daidai inda malai yake kamar wasu daga cikin misalan bauta muna kan yanka ne yanka ana yin sa ne don Allah maɗaukakin sarki shi shi kadai ba a yin yanka don wani Allah dukkanin wanda ya yanka don wani Allah to wannan yankan nasa ya fitar da shi daga addinin musulunci Allah ya kiyaye wanda kun ji wani hadisi wanda ƙarshe muka ce afar ne daga salmanul farisi wanda wasu mutane guda biyu ɗaya daga cikinsu ya shiga aljanna saboda mai kuda ɗaya daga cikinsu ya shiga wata saboda mai saboda kuda to a daidai kan wannan hadisi muka tsaya za mu ɗora ma da ya ce wa ƙala ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce fasalli li rabbika wanhar ka yi sallah don ubangijinka wani har sannan kuma ka yanka shi ma lirabbika ka yi shi don ubangijinka ma'ana yadda aka ce salli lirabbika ka yi sallah don Allah don ubangijinka ana yin sallah ne kadai don Allah kamar yadda kowa duk mutumin da yake sallah ya san ana yin sallah ne don Allah to sai Allah ya ce wan har lirabbika shi ma yanka ko soki abin hadaya shi ma ana yin sa ne dan Allah madaukakin sarki shi shi kadai malai ce ai kama tusalli li rabbika fala tusalli li suwahu kamar yadda ka san kana yin sallah ne dan Allah ba ka yin sallah dan wani Allah in har li rabbika wala tanhar li siwahu to haka nan kai yanka dan ubangijinka kada kai yanka dan waninsa wan nahru huwa adh malai sai abin da ake nufi da annahu shine yanka fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce qul ka gaya musu ya rasulullah inna salati haqiqa sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata gaba ɗayanta daga farkonta zuwa ƙarshe wa mamati da kuma mutuwata dukkaninsu lillahi rabbil alamin na Allah ne dan Allah ne shi shi kadai ubangijin halittu kun ga karshe ko kuma gaban arisi Allah ya ce la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa ba a yin sallah don wani Allah ba a yin yanka don wani Allah rayuwar mutum da mutuwarsa dukkaninsu a hannun Allah subhanahu wata'ala suke malai ce wa nusku haka ne shi ma an nusku abinda ake nufi da shi a wannan ayar huwa dhabhu aidan shi ma dai abinda ake nufi da shi shine yanka wama wakadhalika an-nadhr sai malamin tsallaka zuwa ga nau'in ibada ta biyu da zai ba mu misali akan sai ce haka nan ba kance yajibu an yakuna khalisan lillahi ta'ala dole ne wajibi ne duk mutumin da zai bakance yayi bakance dan Allah subhanahu wata'ala yayi shi ga Allah madaukakin sarki qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa ma anfaqatum min nafaqatin babu wani abin ciyarwa da za ku ciyar au nazartum min nazri haka nan babu wani bakance da za ku da za ku dauka babu wani alwashi da mutum zai yi fa inna Allah ya'lamu sai kasance Allah subhanahu wataala yana sanar da shi kamar yadda muka sha bayani ba kance shine mutum ya dauki ibadar da da ba wajibi bace akan sai kallafa wa kansa da ba dole bace akan sa ya dolantar da ita akan sa yace na daukar wa Allah madaukakin sarki alƙawarin yin azumi gobe talata wanda asali azumin gobe talata akan sa ba dole bane amma daga lokacin da yace lillahi alayya sawm yawmi thulatha azumin ranar talata nayi wa Allah alƙawarin sa zan to daga lokacin ko mutuwa yi wannan azumin yana kansa ana biya masa irin wannan azumin sai an samu dangin sa ƴaƴansa da wanda suke jibinta al'amarin sa sai a samu iya rama masa wannan azumin shine a ɗaya daga cikin sabai tambayi annabi kira da aminci su tsara tabbata a garshe ya rasulullah mahaifiyata ta rasu akwai azumi bashi a kanta sai annabi kira da aminci su tsara tabbata a garshe ce masa kana gani idan da a ce bashi ne na kuɗi wani yake binta za ka biya mata ya ce ƙwarai da gaske ya rasulullah sai annabi kira da aminci su tsara tabbata a garshe ce fa dainullahi a haƙƙo ayyuku ba to ka sani bashin allah shi ya fi cancanta a fara biya to irin wannan bashin ake nufi amma malamai suka ce in azumi ne na farilla kawai eh kamar ramadana ne ya kwace wa mutum to wannan idan ya rasu babu laifi ba sai an rama masa saboda abinda Allah madaukakin sarki ce shine idan mutum ya sha azumi saboda wani dalili to zai irga wasu kwanakin daban sai rama wannan azumi fa iddatu min ayyami ukha to shi kuma Allah madaukakin sarki bai kai shi ayyamin ukha tun ba bai iya kawo wasu kwanakin daban ba kun ga babu wannan ramo akan sai amma azumin farilla da ake so a rama shi ne azumin bakanci ko mutum mutuwa yana kansa hakanan idan bakancan ibada ce wacce ba azumi ba sai mutum ya yi idan na kuɗi ne shi ma ko a cikin dukiyar mutum ne sai an ɗauka a ya zama mai ya zama bashi misali mutum ya ce na yi wa allah alkawari zan ba da sadakar naira dubu goma to yana faɗawa shegari sai ya rasu bai bayar ba idan akwai wanda suka ji lokacin da ya faɗa to sai su aiwatar da wannan abin daga cikin danginsa da iyalinsa in kuma ya bar wasiya kenan kafin a raba gado sai an ɗau wannan dubu goma amma yardan bashi kamar yadda ka sani dukkanin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki raba gado a kansu idan Allah maɗaukakin sarki ce wani a bashi kaza su wanci a basu kaza bangare kaza a basu kaza sai Allah ya ce me min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayyin ana ba da wannan abin da za a bani na gado min ba'adi sai fa bayan an cire abin da aka yi wasici da shi ko kuma bashi ma'ana gadon da za a baka fa yanzu ka kaddara idan mutum ya rasu ya bar gado sai kasance gadon nasa bashi ne sun yi shiga ba to za a ɗau bashin ne a biya a bar gadon duk wanda duk wanda ya ci gado sai dai ya ƙwarfa a lokacin sai yana ji yana gani shi sama gada suke tarjima akan bashi idan mutum ya rasu aka zo ana bin sa bashi wallahi da wahala ake iya biya mutum musamman in kudin masu nauyi ne idan wasu kudi haka wanda ba su kai sun kawo ba zuwa ce wane ce ina bin mamaci kaza naira dubu goma naira dubu ɗari sai ga wani ma arzikin sa ya zaro ya bayar amma wani ya bullo daga sama ya ce ina bin sa naira miliyan ɗari biyu to nan ba sai ka ina shaida sai ka kawo shaida yana da kyau a nemi shaida yana da kyau a nemi shaida amma wallahi wani ko da shaida ba za su bayar ba wani sai ce kai da shi kuka gaje can korowar ba ruwansa shi ne yake gani a lokacin kudin yake gani kawai nasa ne yanzu ba na baban bane ba ruwansa kai ka tara kai ka sha wahala kai ka san yadda kai ta halak kai ta haram ne ka san dukan da ka sha aka kulle ka kai kaza ka shiga cikin bala'i ka shiga cikin hadari ka tara kudin kai zuka mutu bashin da za a biya maka ana cewa ba za a biya ba ka je korowar kai da Allah dan abin da yake faɗa kenan dan yanzu ta yada yamma ce ya warware ba shi da wanda yake rayu ba za ta yi ba to shi sa yan uwa tun muna da rai ya kamata ka yi da aikin da zaka da dukiyar da Allah ya baka wallahi tun kana da rai zaka yi aikin da ya kamata ka yi da ka sauke bashi kai aikin alkhairi shikenan ka mutu ma shikenan oho eh ba laifi bane ka mutu ka bawa iyalanka dukiyar da za su amfana da ita babu laifi kamar yadda ya tabbata a hadisin sa'ad ibn abi waqqas amma dai ka sani wannan ba shine babban hadafin ba eh babban hadafi shine ka bautawa Allah madaukakin sarki ka je masa babu wani abin da za a tume ka akan duke ka shikenan Allah ya samu dace amin
saboda haka ba kan ce yan uwa ɗaya ne daga cikin ibadun da ba a yi su don kowa sai Allah madaukakin sarki wa an Aisha radhiyallahu anha qalat hadisi ya tabbata daga uwar muminai na Aisha Allah kara mata yarda uwar mu kuma uwar kowa duk wani mumini da yadda shi musulmi ne na Aisha uwarsa ce eh duk wanda bai dana na Aisha uwarsa ba ce to ba musulmi bane wa rabbil ka'aba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي أنه كرا دا أمتي سؤال تبتا أغريشي تي من نظر أن يطيع الله فليطيعه وان دو ييبا كانتي zai wa Allah biyayya to lalle ya cika wannan bakantan yi wa Allah biyayya amma wa man nazara wanda ku yayi bakanci ay ya'ti Allah yace zai saba wa Allah to fala ya'ti kada ya saba wa Allah akwai wanda zai bakance ya ce zai bada sadaka ko azumi kamar yadda misalin da na kawo a baya akwai wanda shi ko bakantan zaben Allah ne shi ya rantsi yayi yayi wa Allah alƙawari zai abu kaza na saban Allah idan wani zai ce idan Allah maɗaukakin sarki ya biya masa wata bukata zai yi wani nau'in abu kaza na saban Allah e ko zai je wajen abokansa ya siya musu kayan maye ko ya biya musu kuɗin wani abu na fasikanci ko wani abu makamancin haka to idan ba kancan da mutum ya yi na bin Allah ne subhanahu wata'ala to dole ne wajibi ne bi shi amma idan ba kancan da mutum ya yi na saban Allah ne ba zai cika ba to sai dai abin da ya rage shi kenan bakancin sa ta ba abin za malamai suka ce a sai yi kafarar rantsuwa yan uwa na fata fahimta idan mutum ya ce sai zai yi wani abu na ba yayi bakance da abin da yake saban Allah ne to sai aka gaya masa cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya ce wanda ya bakance zai saba Allah kada ya saba masa sai ce to na fasa to me yake kansa shine sai ka fara rantsuwa wancan bakancin ya fasa kansa ba abin ya tafi kawai ba yawa dan ka dau alwashi wa Allah madaukakin sarki babban magana ce saboda ka ba ta sauka haka kawai za ka kai sai ka yi sai ka fanshi kanka ta hanyar yin kafarar rantsuwa ɗaya daga cikin abin da a shari'a ta ce a yi na? e a yi dan bakance ba a bukata sai ka yi rantsuwa ba a bukata sai ka yi rantsuwa kawai alwashin ake ɗauka alwashin kawai ake ɗauka wannan hadisi yan uwa imamul bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul aiman wan nuzur باب النذر في الطاعة حكنا الإمام أبو داود الإمام الترمذي إمام النسائي ابن ماجه الدارمي الإمام مالك أتكم وطادس بدل دون حديث ما ليتي كذلك الخشوع والخضوع حكنا نوع إبادة الخشوع الخشوع shine kamar yadda na faɗa jin tsoron Allah a cikin zuciya al-khudu shine risnawar ita zuciyar ga Allah madaukakin sarki dukawar zuciya zuciya ta sassauta wa Allah maɗaukakin sarki ta ga girman Allah subhanahu wa ta'ala wa zilla da kuma ƙasƙantar da kai wa Allah maɗaukakin sarki ba mutum ba ba ka ƙasƙantar da kanka mutum ba a ƙasƙantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki wannan duk nau'i ne na ibada to duk waɗannan ba a yin su ga kowa sai ga Allah maɗaukakin sarki yajibu an takuwa lillahi wahdahu waɗannan duk sun wajaba a yi su ga Allah maɗaukakin sarki shi shi kadai walakinnana nara unasan yusarrifunaha li ghairi Allah malaka sai dai muna samu muna ganin wasu mutane suna juyar da irin wannan nau'in ibada ga wani Allah madaukakin sarki da khushu'i da khudu'i da kaskantar da kai irin khushu'i da khudu'in da ba a yi wa kowa su sai Allah madaukakin sarki sai kaga wasu mutane sun je gaban wasu mutane irin nutsuwar da suke samu da taitayinsu da suke shiga da shiga hankalinsu irin shiga ta yi ta yin da ya kamata a ce a gaban Allah ya ake yi lokacin da mutum zai yi sallah kaga duk wani mutum ya da idan mutum ya tsaya a ya kalli gaba zai sallah ana cewa me yana gaban Allah ko to kowa ya yadda a gaban Allah yake to irin wannan nutsuwar ya kake ji a cikin ranka shine sai aka ce ka tattara nutsuwar ka kala biyu nutsuwar zuciya da nutsuwar zahiri zuciyarka gaba ɗaya ka tattara ta ya kasance Allah take fuskanta sannan gaban jikinka sun nutsu yadda kaga sojoji suke kamewa ko yan sanda idan babban su yazo ko motsi ba a yi to irin wannan a gaban Allah ya kamata ka yi shi ina fatan bai to irin wannan tattara hankalin da nutsuwar ka je ka yi shi a gaban wani wannan ba daidai bane mala yace ka ulaika alladhina yakhruna ala atabil adriha yace kamar waɗanda zaka gansu suna zuwa su fadi akan dokin kofar kabarbara al adriha shine irin kabarbaran da aka musu gidi aka musu gidi wasu da kofofi da bai haka zaka kabari ne amma an zo an masa kofa an masa daki haka da sauransu to wasu wasu kabarbaran ya lil asab zaka ga yadda za a je mutane ya je musulmai suna neman agajin da cikin kabar ko kuma suna roƙon da cikin kabar wannan da abu ne da sai dai ka ji shi a wasu guraren can wasu kasashen to amma yanzu to amma yanzu abin takaici dan mamaki sai kaga eh, clip bidiyoyi suna yawa sai ga mutum ya je kabarin wani daga cikin wanda ake masa tsammanin mutum kirki ne yana tarokin Allah madaukakin sarki a wani shi sa 'yan uwa ko da kabari ka ji aka binne mutum sunna ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alqibla ake kalla ayi addu'a ba kabarin ba dan ai ba da cikin kabarin kake roko ba idan aka gama binne mamaci sai ka kalli alƙibla sai ka masa addu'a wannan shine sunna ta Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma sai kaga mutane sun je bakin kabari suna roƙo wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane shari'a ta hana wannan yan uwa mali ce waya bakuna zaka same su suna kuka irin wannan kabarbaran wa yatadarruna suna kaskantar da kansu wa yakhshawuna suna jin tsoro ka annahum fi salati kai kace a cikin sallah suke malai sai bal ashad wasu ma nutsuwar da suke da tattara hankalinsu ya fi na sallah ya fi idan suna sallah dan da man sallah sai a hankali yanzu mutum yana sallah yana rawa maza yana kewaye da kuma kamar mai abin nan hannunsa yana yawo gashi ne yana kalle kalle yana gyara ne yana gyara da sauransu amma wani in yaji irin wannan gurin ya nutsu a gaban kabari tsuguna Allah ya kyauta idan kuwa wannan duk ba daidai bane malaci wal mahabbatu hakanan soyayya yan uwa ita ma soyayya kala biyu ce akwai soyayyar da Allah madaukakin sarki ya baka dama zaka iya kowa ita duk wanda Allah ya halatta masa ya halatta maka shi ka so shi zaka so shi akwai soyayyar kuma da ba a yi kowa ita sai Allah madaukakin sarki ita ce wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah ya kasance san kololuwa san karshe Allah madaukakin sarki kake wushi yadda zaka gane ka fi san Allah sama da komai duk wanda umarninsa ya cikar da umarnin Allah to zaka umarnin wancan din yayi kasa umarnin Allah ya tashi sama kowa ne baka fifita wani kowaye shi duk yadda kake san sa akan san Allah madaukakin sarki idan wani abu guda biyu suke kawo abu kaza na Allah subhanahu wataala ne abu kaza kuma na ɗaya ne daga cikin ƴan uwanka dan adam wanda kake so kake kauna to a lokacin sai ka kwatanta ka dai eh wanne zuciyarka tafi karkata idan ka kafa karkata na Allah maɗaukakin sarki to kafa san Allah amma sai kaga zuciyarka ta fa karkata zuwa ga wancan saboda san da kake masa to wannan matsala ce yawa eh matsala ce da yawa mana fadawa cikin irin wannan bamu sani ba eh dole ne mutum ya rinka auna irin waɗannan abubuwa malai ce kazalika yajibu an takuna lillahi khalisatan sadiqa dole ne soyayya ta kasance ga Allah maɗaukakin sarki ta gaske ta hakika kuma an yi ta da shi لأن مدعي لأن مدعي المحبة saboda mai da'awar soyayya kafiruna suna da yawa kowa zai ce yana san Allah eh kowa ka taba zai ce shi masoyin Allah Allah ne masoyin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka bane to sai dai me yake gaskata ka inna ma muhaqqiquha qalil sai dai malai ce masu tabbatar da wannan soyayya ta gaskiya ba su da yawa ɗan kaɗan ne fa kaifa yadda'i al-mahabba رجل يقدم أمر رئيسه أو زوجته أو ولده على أمر الله سبحانه وتعالى فيذا أي متنيي دعور سن الله bayan ya gabatar da umarnin shugabansa ko na matarsa ko na ɗansa akan umarnin Allah maɗaukakin sarki wata irin soyayya ce kenan wannan ɗan ku an fahimta shi ne na gaya mana cewa duk lokacin da umarnin ya zo sai kai kwatanta suka gani umarnin Allah ne a sama a zuciyarka to alhamdulillah ka gode wa Allah ya san Allah ka na gaske ne umarnin matarka ko ɗanka ko shugabanka ko wani shine a gaba a to wannan akwai matsala eh mutum yana da matsala sai mutum ya sauri ya marmaza ya istighfar ya jaddada imaninsa ya bar wannan abin kuma ya zo ya umarnin Allah madaukakin sarki malai ce au kaifa yad'i mahabbatallahi rajulun ko kuma ta za a yi mutum ya da'awar san Allah subhanahu wataala muqimun ala ma'siyatillah wanda kullun yana tsaye wajen sabawa Allah madaukakin sarki wasma ila qawli shafi'i yace sauraron maganar Imam Shafi'i a cikin waki da yake cewa ta'sil ilaha wa anta tazharu hubbahu hadha muhalun fil qiyas badiu law anna hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muqim yace law ka ta'sil ilaha mutum yana ta saba wa Allah madaukakin sarki duk abinda Allah baya so shi yake yi amma wa anta tazharu hubbahu kullun kai kake cewa kai ne kuma soyin Allah mutum ya fi kowa daga murya da daga wuya akan cewa shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk abinda manzon Allah ya zo da shi sun yi hannun riga duk abinda annabi zai ce sai ka same shi a gefe baya yi amma da an tashi magana annabi sai ya ce ai su ne masoya manzon Allah dan Allah wani irin soyayya ce wannan ba za ka fahimta ba na sha buga mana misali anan na ce kamar a gida ne mai ɗakin kamatarka ba ta da aiki duk abin da ta ce ka yi ba za ta yi ba idan ka ce yi min kaza ba za ta yi ba bar kaza ba za ta bari ba duk abin da ba ka so shi take yi tana saba maka kuma kullum ka ko zauna sai ta ce wallahi duk duniya babu wanda take so sai kai ta ce ya maso ina ya habibi na ta yi za ka fahimci wannan da Allah wanne irin yare za ka yi amfani da shi ka fahimce ta ba za ta ba ka fahimce ta ba to duk lokacin da kake son abu za ka ga kana ƙoƙarin daɗaɗa masa kana ƙoƙarin faranta masa ne wannan shi ne soyayya to ballantana rabbul ila ballantana rabbuna ila ubangiji maɗaukakin sarki da ya halicce mu gaba ɗaya muke bautata masa shi ya fi cancanta lokacin da kake son sa sai kai masa biyayya annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da kaji kana son sa sai duk abin da ya zo da shi ya dace da sarranka la yu'minu ahadukum hatta hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bi haka annabi yace in ɗayan ku ba zai taba imani ba sai ya kasance san zuciyarsa ya dace da abin da zo nazo da shi duk abin da annabi yace ayi abin da zo da shi saka ya dace da san zuciyarka kana san sa kai ma wannan shine soyayya ta hakika sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi ko ba sa san abin suka ji annabi yana so sai su juyar da rashin san su sai koma su haka suke yi Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda baya san abin da yake irin ko kabewa ko na baka a cikin abinci kwata-kwata baya ce amma sai wata rana an kawo abinci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana bin irin wannan abin a cikin abinci yana tsincewa yana ci yana tsincewa yana ci daga lokacin sai ji babu abin da yake so abinci kamar wannan kun ga wannan abu ne na ɗabi'a ba yanzu in yace baya san wannan yayi laifi ko da annabi yana so bai laifi ba saboda abu ne na ɗabi'a ba shi da alaka da addini amma dai saboda dole duk abin da shi kawai ya ji annabi yana so shi ma sai ya so shi to wannan ne kuma zaka ce masa annabi yayi abu na addini kuma ya saba masa wallahi kuma wannan ita ce ita ce soyayya ita ce soyayya saboda haka duk wanda yake son manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi bibi abinda annabi yake a duk rayuwarsa kai koyi da shi gwargwadon iyawarka to sai ka shiga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya Allah ya samu daga cikin su amin malai ce hadha muhalu fil qiyasi badi'un wa anta tadhharu hubbahu kana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala amma kullun kana bayyana kai masoyin sa ne sai hada muhalun fil qiyasi badi'un wannan abu ne da ba zai yi ba muhal abu ne da ba zai yi ba a hada abubuwa guda biyu da soyayya da kuma sabo a lokaci guda sai a cikin kokarin qiyasi na hada abubuwa yace wannan fararen abu ne ba zai yi ba yace law kana hubbuka sadiqan inda a ce soyayyar da kake wa Allah ta gaskiya ce la ata'atuhu da kai da kai masa biyayya da sai aga kana bin sa yace innal muhibba haqiqa duk masoyi liman yuhibbu ga wanda yake so muti'un zaka same shi mai masa biyayya ne wa alamatu almahabbati sadiqa mal yace alama ta soyayya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata ta Allah subhanahu wata'ala ta gaskiya lillahi wa rasulihi hiya littiba ga Allah da manzansa ita ce yi musu biyayya kai wa Allah biyayya kai wa manzansa biyayya wannan shine kana san Allah kana san manzansa ba mujarradin da'awa ba eh ba mujarradin fada da baki ba kawai eh suka ce wai wadda awa idza lam tuqam alaiha bayyinatun fa abna'uha adiyahu dawa kowa zai iya yi kawai ko kowa zai iya cewa ina son kaza ba na son kaza shi kenan da baki amma tabbatar da shi shine matsalar ka tabbatar kana son Allah da gaske sai a gani a cikin ayyukanka sai a gani a cikin maganganunka sai a gani a cikin abubuwan da kake ne da kullum sai a tabbatar qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wannan ayar malamai suna ce mata ayatul imtihan ayat jarrabawa lokacin da wasu mutane suka yi da'awar su ne masoya Allah sai Allah ya jarrabe su sai ya ce musu qul ka ga musu ya rasulullah in kuntum tuhibbuna Allah in da gaske ne san da kuke wa Allah subhanahu wata'ala na gaske ne to fattabi'uni ku bini ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yan bawo kallon ayar da akwai hikima a cikin ta akwai balaga a cikin wannan ayar me yasa Allah bai ce idan da gaske ne kuna san Allah ku yi Allah biyayya ba sai ce ku bini ni manzon Allah saboda bin manzon Allah abu ne a cikin sa ka ba Allah kuma ka ba manzan Allah a tare an fahimta idan ka ce idan ka ce kawai fattabi fattabiullah to ku ba Allah in dai da gaske na kuna san Allah to ku ba Allah to kaga annabi ya shigo ciki bai shigo ciki ba amma ka ce qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske na kuna san Allah fattabiuni ku bi ni manzan Allah to kaga idan kai wa Allah kai wa annabi ya kai wa gawabiya kenan Allah mai yuti'ir rasula faqad Allah wanda duk ya bi manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya ce ni ka bi to shine ma'anar wannan ayar yan uwa shine ma'anar shi sa Allah ya ce wanda duk yake da'awar cewa yana san Allah to ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa yadda zaka gane mutum yana san Allah kalli kokarin koyinsa da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda yake kusa kusa yake matsawa kusa da manzan Allah to haka zaka gane san Allah sai yana karuwa yana yawa yadda yake nesa wa manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka kuma san Allah sai yake rabuwa yake ƙara yin nesa Allah madaukakin sarki ya samu dace fa kafirin min mudda'il mahabba malai ce da yawa daga cikin masu da'awar soyayya idza wudi'u fi mizan al-ittiba idan aka dora su akan mizani na biyayya wa Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tahafatu wa lam yufbitu zaka samu sun zame ba za su iya tabbata ba saboda aikin sai hannun riga da bi da da na annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa anan wajen kun ga abu ne mai muhimmanci duk wanda yake so Allah madaukakin sarki ya bashi kariya daga shedan dole ne sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne me yasa saboda Allah subhanahu wataala manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aiko shi shi kadai shi ya sani a matsayin zakadinsa saboda ka duk abin da ya zo da shi shi Allah yake so duk abin da bai zo da shi ba Allah maɗaukakin sarki baya bukatar sa baya san sa to kaga lokacin da kake abin da yake sabanin annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi babu ruwan Allah da abin da kake kaga shedan yana ƙara kusantuwa kusa da kai kenan lokacin da kake abin da Allah maɗaukakin sarki yake so wanda kake koyi da manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare shi shedan yana ƙara nesa da kai so zaka gurgurdan kusancinka da biyayya wa annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi gurgurdan da shedan yake mai nesa da kai gwargwadon kuma yadda kake ƙara nesa da annabi gwargwadon da shaɗan yake ƙara kusanci da kai so da ka wallahi za ka ga duk wanda baya bin annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe da ya kamata to akwai shaɗan a tattare da shi e dab da shi kusa da shi ya sani bai sani ba wa man ya'shu an dhikri rahmani naqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin wanda duk ya kaucewa ambatan Allah madaukakin sarki wanda mafi girma ambatan Allah shine bin Allah da manzansa Allah ce za mu ɗan fara masa wani shaidani ya kasance shi ne abokinsa kullum suna tare Allah tsare mu kazalika tawakkul wa ta'liqul wa ta'liqul qalb haka nan tawakkali nau'in ibada na tawakkali tawakkali shine miƙa al'amara ka cokan da ratayuwar zuciya ga Allah madaukakin sarki gaba daya tare da riko da sababi yawa wannan shine tawakkali miƙa al'amara ga Allah madaukakin sarki gaba daya zuciyarka ta ratayi ga Allah subhanahu wata'ala gaba ɗayanta amma da riko da sababi duk abin da zaka yi zaka tashi kai naka a matsayinka na dan adam sauran kuma duka sai ka bawa Allah idan Allah madaukakin sarki ya kawo maka abin da kake so haka ya kaddara idan Allah madaukakin sarki bai kawo maka abin da kake so ba haka ya kaddara amma dai gaba ɗaya abin ka miƙa shi zuwa ga Allah madaukakin sarki zuciyarka ba ta ratayi ga kowa ba ya zuciyarka ba ta ɗamfara ga wani ba shi zai maka koya hana ka shi zai sa koya hana wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne tawakkali yan uwa wa ta'liqul qalbi da kuma ratayuwar zuciya la yakunu illa ala Allah ba ta kasancewa ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki mudabbiril amri wanda shine ke jujjuyi al'amara wa khaliqil asbab kuma shike halittar sababba shike jujjuyi al'amara ma'ana baka arziki ko hana ka juyi al'amari ne wannan nawa ne ne na Allah ne kuma khaliqul asbab sababba din da zasu jawo maka an arziki din wannan ma nawa ne ne na Allah ne sababi ko dai ya kasance aikin ka ne zai zamto sababin samun wani abu da kake bukata ko kuma ya kasance wani ne daga cikin ‘yan uwanka mutane ya zamto sababin samun wani abu naka to da aikin da zai kasance sababi da mutane da halitta waye halitta Allah ne wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da kai da aikin da kake da Allah ne ya halice ku haka da duk mutane halitta waye halitta Allah ne saboda haka da sababin da shi abin da za a yi sababin da shi din na Allah ne saboda haka shi zai azurta ka in kuma ya so sai ya kawo maka sababin da zaka samu arziki to shi sa kawai ka bawa Allah lamar idan Allah ya so kai arziki yanzu ana cewa wai dai dai Allah kan yi muturi wannan da gaske ne ba eh Allah yana yin muturin a daidai in ya ga dama idan Allah madaukakin sarki ya so kai arziki yanzu wallahi kamar kiftawa da bismillah zai kawo maka sababu kamar kiftawa da bismillah zai kawo maka sababin kawai a ce maka ga wani abu zo kai kaza shikenan sai ka ganka da wasu miliyoyi masu yawa shikenan sai ka maki anya kai ne kuwa sababin ba Allah ne zai sa maka shi to ka bawa ranka haka Allah shi yake yi kuma shi zai iya wannan shi da rataye zuciya ga Allah subhanahu wata'ala malaka wa kadhalika al-isti'ana haka nan neman taimako la takunu illa billahi wahdahu ba ta kasancewa ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki shi shi kadai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakon sa kuma kai kadai muke bautawa ya ubangiji وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan sta'anta fasta'in billahi in zaka nemi taimako ka nemi taimakon wa Allah madaukakin sarki wannan bayanin ai mun gama shi satin da wuce ko nace taimakon da ba mai iya sai Allah a wajen wa ake nema a wajen Allah ko amma taimakon da kai zaka iya yin sa babu laifi nace jama'a da Allah a taimaka ai mun addu'a ina da bukata na nemi taimako na nemi amma waye ba zai iya mun addu'a nan ba kowa zai iya ya daga hannu ya ce Allah ya mun kaza shikenan neman taimakon da zan iya ne da za ku iya ne amma yanzu misali mutum da yake kwanci a cikin kabari sai da roƙe shi ko kuma ce na shi da cikin bala'i da kira shi zai iya zai iya fito ya taimake ni ba zai iya ba to irin wannan shi ne shirka yan ku an fahimci wannan ko yawwa bala ce wata azim Allah haka nan girmama Allah madaukakin sarki haqqun ala kulli muslim da muslima haƙƙi ne akan kowanne musulmi da musulmi namiji da mace ɗaya ne daga cikin nau'in ibada da ya kamata a ce ka bauta wa Allah da shi shine girmama Allah kaji kana jin girman Allah kai da na kowa a cikin zuciyarka wannan dole ne girma da buwaya ya kasance kana jin sa na Allah madaukakin sarki ya fi na kowa shine akbar a'azam ajal ya komai girma ba wai girma na zati ba kadai a'a girma hatta na kadari a cikin zuciyarka girman Allah kala biyu ne subhanahu wataala akwai girma na zati Allah maɗaukakin sarki shi ne yake sama da komai ta fuskar girma a zati sannan Allah maɗaukakin sarki shi yake da girma a cikin zuciyar mu ne sama da kowa duk wannan girma ne kuma dole ne ka ba wa Allah maɗaukakin sarki kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu malai ce wata ta'azimu lahu alamatu shi girma ba Allah maɗaukakin sarki na da wasu alamomi da ake gane shi min ha daga cikin su ta'azimu awamirillah shi ne dole ne ka rinka girmama umarnin Allah maɗaukakin sarki wa adami tahawuni biha da kuma rashin wulakanta su ko kaskantar da irin umarnin Allah maɗaukakin sarki in aka ce maka kaza umarnin Allah ne ko alamar addinin Allah ne to ba a girmama ba a wulakanta shi ba a yi masa izgili ba a fito na fito da shi sai ka bi idan kana da halin bi a lokacin idan ba za ka iya ba sai ka shuru da bakinka amma bakar magana a kansa yadda magana a kansa yi masa izgili to wannan kuma matsala ne zama maka hatta addinin ka wallahi mutum sai asara imaninsa eh alamar addinin Allah ba ba a banan din shi malai ce mai azim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub lalle wanda duk yake girmama alamomin addinin Allah to wannan na daga cikin abin da ke nuna jin tsoron Allah zuciyar bawa duk mutumin da za ga yana girmama alamomin addinin Allah bai alamomin addinin Allah duk abin da zai nuna maka cewa wannan addini ne sallah alama ce ta addinin Allah azumi alama ne na addinin Allah zakka alama ce ta addinin Allah duk irin waɗannan abubuwa misali mace ta sa hijabi alama ce ta addinin Allah umarni ne ba haka bane ya yi wannan bi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min kaga alaman addinin Allah ne saboda haka duk wanda ya ga hijabi mace da hijabi to dole ne ya girma wannan dan alaman addinin Allah ne idan ko mutum ya wulakanta wannan ko ya zage shi fiye ne wa Allah izgili ne sai ya shiga cikin ƙarshen kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una Allah ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wallahi mutum zai yarda bai sani ba mutum zai yarda bai sani ba gemu da ake bari shi ma alama addinin Allah ne manzon Allah ya ce ku bar shi ufful liha wa qassu shadi alama addinin Allah ne idan mutum ba zai iya tsaye da gemu ba to shi kenan sai ka je ka ci aske naka amma dai wanda ya tsara kai mata kai mata izgili wannan kuma sai ka shiga cikin wani abu na daban ɗage wando alamar addinin Allah ce annabi sira da amince tsara tabbata a gare shi bare ce ɗage wando duk abubuwa irin waɗannan abubuwan da mutane suke rena su ake faɗan maganganu akan su ba a sani ba mutum zai asarar imaninsa bai sani ba mu kiyaye baki a matsayinka na musulmi kowanne irin tafarki kake bi kowace irin hanya kake bi kowace irin mazhaba ne ko ɗariƙa ne ko ƙungiya kake bi idan aka ce maka manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana akan abu wallahi ka kiyaye shi ka kiyaye bakin ka da shi ko maza ba ka ta tafi akai ko dariƙa ka ta tafi akai ko kungiya ka ta tafi akai ko bata tafi ba kiyaye bakin ka wallahi ka kiyaye bakin ka in ba haka ba za ka yi tabautawa Allah maɗaukin sarki ka tashi ka tarar baka da imani don ka zubar da shi idan za ka iya kai idan ba za ka iya ba yi Allah na Allah da baka ce komai a kansa ba eh ka ji da ka ji da matsalaka ta rashin yi din ma kadai amma bakar magana akai wannan matsala ce Allah madaukakin sarki kiyaye mu daga yiwa addini izgin mala ce fa kaifa yad'i ta'zim Allah rajulun tahawuna fi huquqillah ta ya za'i mutumin da yake wulakanta a haƙoƙin Allah madaukakin sarki zai rinka da'awar girma Allah madaukakin sarki ولم يرعاها حق رعايتها بايا كياي سو حقيقه كيايوا وتعدى حدود الله وانتحك محارمه يكيتري iyaka a cikin iyakokin Allah madaukakin sarki ya kekketa alfarna Allah madaukakin sarki to sai mu tsaya haka insha Allah ta'ala sai gobe sai mu tashi nau'in ibada na gaba shine al-khawf tsoro kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت